الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya ƙara haɗa mu a wannan wuri mai albarka ba don komai ba sai don yi wa junanmu da kawo kanmu nasiha a kan abin da ya shafi addinin mu da rayuwarmu gaba ɗaya a wannan gari namu na kumo akwalokan lamar muna gode wa Allah da ya bamu dama muka azumci wannan azumi na watan Ramadan kuma ya bamu lafiya da muka kawo har irin wannan rana abinda nake so ne mana nasiha a kai shine wato wata musiba da take damun mu kuma ta addabe mu da ta shafi samari matasa samari matasa a dukkan duniya ga baki daya tunaninsu guda ne tsarinsu da ra'ayinsu guda ne sai dai kawai garuruka sukan sha bamban da kuma al'adu da yanayi shi saurayi matashi koyaushe yana buƙatar kulawa sama da sauran al'umma gaba ɗaya su matasa su ne ruhin al'umma kuma su ne ruhin tafiya shi yasa abokanan gaba kullum sun fi mai da hankali akan yaya za su lalata matasa sannan kuma mutanen kirki su ma kullum ana ba su shawarar yaya za su riƙe matasa idan matashi ya lalace to alama ne na cewa al'ummar da yake rayuwa da ita ita ma akwai yiwuwar ta lalace din matasan nan su ne shugabannin gobe idan na ce matasa ina nufin maza da mata ba ina nufin maza kaɗai ba su ne shugabanni na gobe matasan nan su ne ruhin al'umma su ne zuciyar tafiya kuma waɗannan matasa da su ake gini da su ake rushewa idan al'umma ce sakaci da matasanta to wannan yana nuna cewa ta yi samu filuwa ta yi fenin a cikin tarbiyyarta ta yi fenin a cikin gudanarwarta ba ta ci nasara ba a cikin tsare-tsarenta so yana kira ga iyayen yara mazansu da matansu wajibi ne mu canja tunaninmu lokaci ya yi da ya kamata mu jawo 'ya'yanmu kusa da mu mu taimake su ba mu bari duniya ita ce za ta tauke su ta taimaka musu ba a wayi gari matashi ya ji cewa ubansa ba abin da zai iya masa ya ji cewa mahaifiyarsa ba abin da za ta iya masa a wayi gari matashi ya ji cewa al'ummar da yake rayuwa da ita ba ta iya masa komai dangin iyayensa ba ta iya masa komai matashi ya wayi gari ya ce gwamnati ba ta iya masa komai wasu ƙungiyoyi na taimako ba sa iya masa komai to a wannan lokacin duk abin da matashin nan ya taro ya ɗauko ya zuba shi a cikin al'umma dole sai dai a zuba masa ido kuma sai dai a nemi hanyar da za a iya gyara shi a kan lokaci daga cikin musibin da suke damun mu akan matasanmu shine akwai matsala ta rashin aikin yi shine ake cewa albatala zaman banza zaman kashe wando zaman batarwa babu samu kowa ya sani cewa wannan al'ummar yau tana buƙatar taimako tana buƙatar agaji wajen sama wa 'ya'yanta aiki wajen sama wa 'ya'yanta sana'a wajen sama wa 'ya'yanta abin da za ta yi rayuwa da muke yi na kowa ta kansa yake yi daga ni sai gidana sai 'ya'yana sai matana ba ruwana da taimakon makotana ba ruwana da taimakon 'ya'yan abokanena ba ruwana da taimakon 'ya'yan marayu da aka ainihin wato mutu aka bari wallahi waɗannan 'ya'yan marayu da 'ya'yan makota da ba a taimake su ba su ne za su zama to bala'i wa al'umma zuwa wani lokaci in dai ba an tallafa musu an agaza musu ba zaman banza za mu yi magana a kan shi da kuma matsalar shaye-shaye da ɗauke-ɗauke sata ta masifa ɗauke-ɗauke da shaye-shaye da tsotse-tsotse daga jiya in kasa da a iyayen da muka sani shaye-shayen nan ‘ya'yan arna suke yi ba ‘ya'yan musulmi ba amma yanzu ‘ya'yan musulmi sun lale sun karbi tutar sun rike su suke yi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da mutum zai ɗauka ya sha ya bugar da hankalinsa giya ne ko wiwi ko kwaya kai ko fura ce da nono aka dama ta ta tsami mutum ya sha ta ta bugar da shi to ya sha abin da yake haramun ne kuma Allah zai ɗauki mataki a kansa ne masa azaba shekul islam ibn taimiyya ya yi magana akan matsalolin shaye-shayen nan shan wiwi shan shisha shan giya da dukkan sauran kayan maye yace innal hashisha min a'zami al munkarati wa huwa ashadd min al khumur wa akhbath li annaha tufsid al aql yace waɗannan kayan shaye-shaye da suke bugar da hankalin mutane maza ko mata suna daga cikin mafi girman abubuwan da suke Allah ya haramta ya ce bari ma sun fi giya haramci yanzu kwaya ta fi giya karfin haramci a musulunci wiwi ya fi giya karfin haramci a musulunci shalishon da mutum zai sha ya bugu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake ce da su almukhaddirat da shisha da da ganyen wiwi da matasa suke sha ibn taymiya yake cewa أشد من الخمور وأخبث لأنها تفسد العقل sabar suna lalata hankalin mutum wannan kayan shaye-shaye suna zare rahama da jin kai da tausayi a cikin zuciyar wanda yake shan su sai mutum ya wayi gari bai san me yake yi ba ya je ya yi kisan kai ya zubar da jini ba tare da ya san ya yi wannan aiki ba nawa nawa ne barna da aka yi ta samu ana aikatawa mutum ya zo ya aikata barnar sai an kama shi an je ana masa tambaya da lissafi ya ce wallahi shi bai ma san yayi ba ta dalilin wannan kwaya da ake sha nawa ne cikin alfasha zinace zinace da luwaɗi da mutane suke yi saboda wannan kwaya da kayan shaye-shaye kuma abin bakin ciki shine ana shan su a kautar da hankali don a samu biyan bukata akan sa mutum ya sha kwaya don a yi luwaɗi da shi duk wanda yake shan kwaya duk wanda yake shan wiwi duk wanda yake shan taba mai bugarwa to ba mamaki a sa shi ya sha wannan abun a bugar da shi a zo a yi luwaɗi da shi ko a yi zina da ita ba su sani ba kamar yadda kuma za a iya sa mutum ya sha ya je ya yi da wani umarni za a baka kasha din kuma a je a ce je ka yi da wane saboda an kautar da tunaninka an kautar da hankalinka to kenan wannan kayan shaye-shaye ummul qaba'is ne saboda ghiyabul aql kaucewar hankalin mutum nawa nawa ne aka ci mutuncin su sai daga baya idan an yi bayani a ce an shaye-shaye yake yi sai a ce haba da walakin tunda yana dan tsotse-tsotse to ba mamaki dan ya je ya zagi ubansa tunda yana shaye-shaye ba mamaki dan ya je ya dura wa malamin sa ashar tunda yana shaye-shaye ba mamaki ya zagi uwarsa akwai wanda ya kai wa uwarsa farmaki saboda ya sha ya bugu ya ƙoshi ta masa karo uwarsa ya kai wa farmaki in ba ta kauce ba ya halakar da ita wannan ɗaya ne daga cikin illoli dubu da suke mana tasiri a yaranmu ba tare da sun farga ba hadarin mota ya sha faruwa hadarin abin hawa mutum ya bugu ya hau abin hawa amma wallahi ya je ya tafka hadarin da baya cikin hayyacinsa har sai in an kai shi asibiti an masa treatment ya farka ya dawo hayyacin sai ce wallahi shi bai ma san ya hadarin ba saboda sai da ya sha kwaya ya hau abin hawa sai da ya sha kwaya ya hau motar kone-kone a bunkawa wuri wuta an shayi mutum ya yi amfani da shi ko a tura shi ya je ya kashe wani kisan kai kisan kai kisan kai ya harbe wani ya sa wuka ya caka cikin wani ya raba shi da duniya wallahi bai san yayi ba duka daga illolin waɗannan ƙwayoyi da ake ɗinka mutane da yawa duk wanda yake ya fada cikin wannan al'amari za ga babu wani abu nasu da yake akan daidai babu shi wallahi duk abin da ya zo zai yi zai yi shi akan kuskure ne ya yi ta bulanda ya yi ta ta'adi ya yi ta barna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu iya cewa ya ku yan uwana musulmi duk waɗannan wanda kuke gani akwai manufa wasu ne suka jefa mu a ciki wasu ne suka jefa mu a ciki kun ga yahudawa da kuke ganin su wallahi suna mana karatun tanitsu da kafaran duniya yaya za su iya jefa mu cikin halin wayo Allah ni nasu su lalata tunaninmu su lalata samarinmu su lalata mana dukiyarmu da tattalin arzikinmu su jefa mu cikin fitina ba tare da mun gane mun waye ba yanzu wannan kayan shaye-shayen da kuke gani billahi da mu duk su suka koya mutane a intanet akwai inda za ka je ka shiga a nuna ma yadda ake yi da yadda ake morewa abin kyauta ba tare da ka biya kuɗi ba Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin adadin kayan maye da ƙwayoyi da shaye-shaye da ake shigowa da shi ƙasar nan da niyyar a lalata mana matasanmu yanzu kwanan nan kuna ji ana cewa federal government ta rage harajin giya kuma ana kokarin cirewa kamfanonin giya ma haraji yanzu shinkafa baka isa ka shigo da ita ba amma giya lani lafiya za ka shigo da ita da kasar sannan abu ne wannan kuma ba ra'ayin najeriya ba ne wannan ra'ayi ne na kasar waje ra'ayi ne na kasar waje kasashen turawa masu manufa a sauƙaƙa wa giya haraji kada gwamnatin tarayya ta sa wa giya haraji don a shigo da giya da yawa saboda su samu biyan bukatar su na lalata tunani da ainihin wato rayuwar mutane kuma hakan aka yi kuma ya zama doka babu wani kwastam ɗin da ya su da yake kama kaya da zai zo an shigo da giya ya zo ya ce wai ya kame ta wallahi tallahi da ka shigo da atamfa da ka shigo da shinkafa kai shinkafa an sha harbe mutane a tsafanin saboda kawai mutum ya ɗauko buhun shinkafa ɗaya daga nan Nijar ka shigo da shi Najeriya in suka kama ka sai ka ji kamar a lahira kake amma giya tana da goyon baya an taimake ta wannan bala'i da me ya kama yana daga cikin mukhaffafat na turawan yamma maƙiya Allah maƙiyanmu ina wannan bayani don matasanmu wayayyu su waye su sani cewa irin waɗannan abubuwan da ake jefa su akwai manufa ba ya abu ne da ake yin sa dare ɗaya kawai ba a shirya ma ake yi alal idan kuka lalace ba za ku iya neman tattalin arzikin ku ba alal idan samarin ku suka bata da shaye-shaye ba za ku iya tsayawa ku yi sana'a da za ku gina kasar ku ku gina garin ku ba alal idan aka halakar muku 'ya'yanku da shaye-shaye yaran ku ba za su iya shiga university je su karatu ba da haka wasu ne za a turo su rika maye gurbin karatu na 'ya'yan naku su kuma 'ya'yan ku an taimaka musu da kwayoyi taimakon da za a yi musu sha kwaya ba wani mai arziki da za ka gan shi dan kwaya lalata rayuwa ya kare ga wannan shaye-shaye to shirya mana aka yi aka kawo shi biladin musulmi hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada da kiyayya daga gare su suna so al'ummar musulmi ta fada cikin guba ba za ta fita daga cikin wannan guba ba sai bayan shekaru masu tsawo abun bakin ciki abun ciwo wai yau a ce yaran yan mata musulmi daga yarinya budurwa musulma ta riƙe wiwi haka da yada guda biyu tana busawa ana ɗaukan hotonta tana shaidawa tana cewa ita ce wance yar musulmi kuma akwai masu taimakonta masu agaza mata su hana ta aure su ba ta ƙwaya ta sha akwai mata ƴan giya bugaggu masu shan giya su bugu mata ba wai waɗanda ba musulmi ba musulmi to sun ci nasara gaskiya yadda ake gabanci ake rashin mutunci haka mace take ɗaure ɗan kwali a kanta ta ɗaura belt a ƙugunta ta yi rashin mutunci yanzu wannan kidnapping ɗin da ake yi wallahi akwai mata mace za ta rataye bindiga mai jigida ta sha ƙwaya ta sha giya ta bugu ka zo ta tsara hanya kuma ta buɗe maka wuta idan baka tsaya ba amma kuma mace ce kana duba fuskarta sai ka gama ba fulata na nema mai tsagon fulani musulma kuma ta ce ma a shaɗu Allah ilaha illallah an rawaito an nakalto daga ɗaya daga cikin manya-manya waɗanda suke taimakawa shigo da ƙwaya ƙasar nan da yaɗa ta a duniya suna faɗa cewa wa kwastomominsu masu sayanta suna kawo wa mutane ana saya suka ce a bi a hankali da matasa a lallaba matasa a rinka tura musu ita suna karba idan ya kama a karya farashin ta ne a karya farashin a yi kokari a sa matasa su saba da waɗannan kwayoyi فالمهم أن يصل الصنف في البداية إلى الشباب أظن أجل so. daga kawo wannan dai kwaya a farko a saba da ita a karbe ta ko da tsada ko da araha kai wallahi ko kyauta ne walau majana ya ce ko kyauta ne ta kama a rinka raba musu in sun zo ba su da kuɗi a ba su kyauta kwaya a ba su giya kyauta a ba su wiwi kyauta ya ce wa ba da zalika sayahsulu silu al-shabab ala samani bi ayi tariqa idan suka sha ƙwayar suka saba da ita to duk tsadanta nan gaba za su siye ta abin da aka rasa na kyauta da aka bayar da ita a da to bayan shekaru za su yi compensating abin da aka rasa kuma matashin da ya saba yana shan ƙwaya duk inda ya san zai je ya nemo kuɗi ya sai wannan ƙwayar sai ya nemo kuɗin shi yasa za ka ga a farkon sha'ani mutum ƙwayar yake sha amma lokacin da ya wayi gari ba yi da kuɗin ƙwayar to shi kenan zai iya zuwa ya je ya sata ba barawo bane ba amma yanzu saboda tsabar ya samu kuɗin da zai sha kwayar to zai je ya yi sata don ya samu kuɗin da zai sha kwaya zai iya ɗaukan makami ya tsara hanya ya bugi wanda zai buga ya sari wanda zai sara alal kalli ya karbi kuɗi a wurinsa don ya je ya sha wannan kwaya da ya saba yana shanta saboda an sabar masa yana shanta alkawari ce zai iya ɗaukan makami ya kwaci kayan kuɗi a hannun wani duk abin da zai iya samun kuɗi a hannun wani zai iya yi don ya samu wannan kuɗi zai je biya bukatarsa kenan dai wannan dai kwayar da kayan shaye-shayen da maye su ne sababin yaduwar dukkan wani fasadi da barna a cikin al'umma da wannan kwayar ne idan mutum ya saba yana shanta zai yi sha'awar ya rika yin zina kuma zinan ba zai ganta komai ba yanzu da an kawo masa mace ko ya zo yana wasa da mace zai iya zina da ita kai za a iya turo masa yarinya ta yaudare shi yana buge ya sadu da ita ya ɗanɗana ya ji daɗin ɓarnar da haka duk ranar da ya zo bai samu dama ba to zai iya neman kuɗi by the way or the other kowace hanya zai bi don ya samu kuɗi ya biya bukatarsa shi yasa dan kaga ana tsara hanya ana karɓan kuɗin mutane ko ana ɗaukan makami ana fasa shagon mutane ana karɓan kuɗin su ana zuwa ana shan ƙwaya to wata manufa ce shirya mana aka yi gadon zare aka yi mana kuma muka fada cikin wannan gadon ina faɗin wannan ina maimaitawa don samarin mu matasa ya kamata mutum ya gane ya zama mai wayo bai kamata da wayanka a da kai ba gidaje rudadde ba a zo a shirya maka tsiya a jefa ka cikin bala'in da zai shafi ɗayanka da jikokinka da tattara kunnanka ka tsaya ka yi tunani a garinku duk mutumin da kaga Allah ya jarabe shi da wannan fitina ka kalli tsufansa ya ya ƙare a cikin ɗari in banda wanda Allah ya ba su dama mutum goma su da tuba sauran a haka suke mutuwa a banza wani ya shata ta masa karo ya fada kwata ya mutu wani ya je sata a harbe shi ya mutu wani yana cikin ciwo da cuta ta jawo masa illa da wannan ciwon da wannan cutar zai zo ya mutu ya kai matashi yanzu kai baka san abin da abokanan gaba suke shirya maka ba lil qada'i alayka dan su kammala da kai fa hal yaliqu bika anta tasiru ila hadfika bi yadika yanzu ya dace da kai ka tafi zuwa ga halakarka da hannunka ka sai wa kanka abin da zaka halakar da kanka ka jefa kanka cikin musiba ka yi wa 'ya'yanka asara nan da shekara talatin 'ya'yan da za ka haifa a tashi a ce ubansu dan kwaya ne kowa yana fita ya zai nemo na kansa ya riƙe iyalinsa da 'ya'yansa da danginsa da 'yan uwansa kai kuma ka lalata rayuwarka uwarka tana kwance ba ta da lafiya ba ka da tsaro da za ka yi taimaka mata babanka ya tsufa ba shi da rigar da zai saka ka zo girma ya kama ka baka da yadda za ka je ka yi aiki ka taimaka masa kullum an barka da kwaya da sace-sace an barka da ta'addanci ya kai matashi ya kamata ka farka akwai abubuwa da suke damun matasa a yau kamar haka wannan abin ba ya yi ba zai akwai abubuwa da suke damun matasa waɗanda ya kamata mu san su don mu san ya za mu magance matsalar akwai abin da ake ce da shi alfaragul fikri matasa yau ba su da manufa yanzu yaro ne za ka ga yana rayuwa ba yi da a rayuwarsa ya yi wa kansa lissafin zai shekara saba'in ko tamanin ko casa'in ka tambaye shi me yake so ya a duniya sai ce maka shi abin da yake so yana so ya gama makaranta ya shiga jami'a ya gama idan ya gama jami'a ya samu aiki idan ya samu aiki ya yi aure idan ya yi aure yana so ya rayuwa mai daɗi ya samu gida ya samu motar hawa ya samu kyakkyawar mata shi ne kawai manufarsa matashi ne amma ba yi da tunanin yaya zai iya zama wani hamshakin mai kuɗi da zan samu dukiya da taimaki al'ummata yaya zan zama hamshakin ɗan boko da zan zama lakcara na shiga jami'a in rinka ba da gudunmuwa wa 'yan uwana da suke zuwa karatu jami'a alal kallin zama musu admission ko in zama wani bayan chancellor na wata university yaya zan yi na zama wani hamshakin malami da zan rinka yawo a ƙasata ina da'awa ina karantar da al'umma ina wayar da kan mutane in ba da gudunmuwa yaya zan yi na zama kaza wani ɗan kasuwa a tajiri da zan buɗe different types na businesses in ɗauki yara aiki in buɗe kamfanoni in taimaki al'umma in taimaki mutane wallahi bai da wannan manufar gaba ɗaya kawai burin ka gama makaranta mutum nawa ne suke gama makaranta idan Allah bai rubuta maka za ka jami'a ba masu kudin garin ku attajiran garin ku mutum nawa ne suke gama university to idan Allah bai rubuta maka yaushe za ba za ka yi jami'a ba fa idan Allah bai rubuta ba za ka mallaki gida ba fa wani har ya mutu bai da gidan da zai zauna idan Allah bai rubuta maka za ka yi auren ba fa yanzu haka za ka rayu har ka mutu kai baka taimaki mutane ba mutum ya zama ba shi da manufa ta taimakon al'umma su ya kamata samari mu zama muna da manufa abu na biyu akwai abin da ake ce da shi ta danni almustawal ilmi wato matsayin ilimi na yara samun makaranta samun ilimi na addini da na zamani ya yi kaɗan wanda matasa su ya kamata zamanto hamilu amanatar ilmi suna ɗauke da amana ta ilimi matasan su ya kamata a ce su ne lakcarorin gobe su ne masu karantar da mutane a jami'o'i da makarantu da masallatai su ne limamai na gobe su ne masu wa'azi na gobe amma a irin wannan tafiyar da muke yi wallahi ba inda za mu je wallahi kasan nan tana cikin mugun hadari idan ka lura da yadda aka mai da matasan yanzu ka duba fa kowa ya sani za ka takura wa ɗanka ya je makaranta ya yi karatu amma wallahi zana wayek da ne ko sai ta gagare shi ka san me ba wai dan bai da kwakwalwar ba yana da kwakwalwa amma ba shi da dubu sha biyar da zai biya ya zana ne ko dubu ashirin da zai zana waye yara da yawa suna nan azube wanda abin da ya hada su su kammala sakandare su wannan naira dubu goma sha ɗin a yayin da shugabanninsu na siyasa a jihohinsu suna satar biliyoyin kuɗi mutum ɗaya ɗan siyasa ɗaya sai ya saci kuɗin da billahi azimu matasan constituencies ɗinsa za su iya shekara talatin suna amfanuwa da kuɗin da ya sata shi kadai amma ga yaran mu suna yawo nan sun gama makaranta mutanen kirki ne su amma da ƙarfi da yaji an mai da su mutanen banza kowane dan talaka ne zai iya zuwa je biya wayan da ne ko gwamnatin jiha ba za ta biya ba to yaya zai yi bai samu kudin biyan jarabawa babu wani wanda za a je a masa wa'azi a ce ji tsoron Allah ya dauki wannan kudin ya biya masa kaga automatically ya samu gindin zama ko ba da jari ko na dubu goma jarin dubu goma ba shi da shi da zai je ya canja ta ya je kasuwar ƙauye ya mai da ya ci dubu sha biyu dubu sha uku wallah ne shi kai akwai matasan da abincin rana da zai ci wallahi bai shi ubansa zai iya bashi dumami kawai zai iya taimakonsa da dare amma ba ya iya bashi na rana akwai gidajen da a cikin gidajenmu wallahi abincin rana kowa sai dai nema za ka sai dai mutum ya kare da shan rake da sayan gyada ta naira arba'in ta naira talatin to waɗancan kuma sun kira shi za su bashi amma za su lalata rayuwarsu ba dole bi su ba ko bindiga aka kira shi aka danka masa aka ce ka zo a je a operation za a ba kaza kai ba zai kai makarantar islamiyya da zai je shiga bai da kuɗin da ya biya talauci ya mana katutu ya danne ina so ku gane cewa da yawa daga cikin matsalolin da muke fuskanta na lalacewar matasanmu ana zagin su ana la'antar su ana kaza wallahi mu ne muka taimaka musu su zama haka zan yi kuma bayani da hujjoji da haka ya kamata mu taimake su kuma mu dawo da su hanya al'umma ba taimako yau duk wanda ya zama attajiri mai kuɗi abinda zai sai ya zo ya samu tsakiyar cikin mutane ya gina gida don saboda yana ya samu kwaba kada barayi su zo su tsallaka mai gida yana tsakiyar mutane ya yi gida mai tsada kowa yana kasa shi yana sama yana hango gidajen ku yana hawa mota mai tsada da kuma ku hawanta ƴaƴansu suna yawo a gari ana ganin sun fi kowa ni'ima amma a anguwar da yake zaune baya iya ɗaukan matashi guda goma a shekara ya taimake shi ya biya mai kudin makaranta ba zai iya yi ba rayuwa ce ta ana ana kawai in na samu kai na na sani ba uban da zan taimaka kowa yana jin cewa wayansa da dabararsa shi ya bashi arzikin da ya bashi da aka magana taimako yau an ɗauki wuka an yanka taimako wani bawan Allah ya ce mu malam a garin nan bashin dubu biyu sai ka karaɗe duk titunan garin nan wallahi ka je wallahi da kyan abaka kana ganin mutum yana da wadata kana masa bayani sai ce a wallahi da hazu da hazu nan kanwa mama na ta zo na ba ta kudin nan dubu biyu a baka bashi bara a baka ba sai dai in da a baka da kudin ruwa wannan ka akwai masu ba da kudin ruwa da yawa amma ba ka bashi a taimake ka masarar gidanka ta kare shinkafar gidanka ya kare matarka ta haihu kana kallon matarka za ta yi nakuda ta haihu wallahi tallahi ragon da za ka yanka masu ya gagare ka saboda bala'in talauci komai ya yi tsada akwai waɗanda Allah ya ba su dama na taimakon mutane amma ba sa taimako to mutum ya zo ya zauna ba yanda zai ba dole shekan ya zama malaminsa ba yanzu ga university na an yi na faɗa na maimaita in ba ku yi da gaske ba matasa wallahi kuna gani university ba an mana university ba a nan gurin ko ba ka bane university of science and technology nan ko ba muna ga dara an yi ta a garinmu ba wallahi tallahi idan an yi wasa sai dai ku ga baki a cikin ta kuna kallo ƴaƴan garin ba su isa shige ta ba ko dai a lalata da alfarma a yi ta shigo da wasu baƙi ba ku ba su za su ci moriyar gurin su kwanta a hostel din su yi karatu a gurin da aka gina aka kashe kuɗi ko kuma kuna zaune ga ta a garin ku ba ku da kuɗin da za ku shige ta kuma ba ku da masu kuɗin da za su taimake ku shige ta ba ga ba su yi muna da ita a gombe ba in ka yi wasa sai wani kafiri daga inugu ya riga ka shigar da wallahi haka ne ko ba ka bane sai ya riga ka shiganta kana gadara ta jihar ku ce kana gadara ta ku ce so kada mu bari wannan abin ya zo ya same mu nan da shekara talatin shekara ashirin in ba mu gyara halin da muke ciki ba ba wallahi kuna gani likitoci sai dai a ɗauko muku baƙi daga wani guri su zo su rinƙa yi muku magani saboda yayan ku ba su yi karatu ba mu kawai an taimaka mana da shan ƙwaya amma muna da dilolin ƙwaya diloli mutum musulmi ɗan musulma yana neman kuɗi da sai da ƙwaya ya kawo ɗan garin su ya sha ya haukace kawai saboda yana da manufar kuɗi kawai yayin da muka shekara goma yaranmu suna ta shan kwaya suna ɗaukan makami suna kashe-kashe to wallahi tallahi za mu zo mu waye gari ba mu da malaman makaranta a garinmu ba mu da likitoci a garinmu ba mu da injiniyoyi a garinmu kai wallahi hamsha kai kwararru gogaggun 'yan siyasa ma za mu rasa dan dan kwaya ba zai iya yin harkar siyasa ba saboda bai da hankali yayi to wannan wallahi ba karamin hadari bane bala'i ne da ya kamata mu kasa yin bacci a kansa kuma wannan ƴaƴan da kuke ganin su mu yi kokari mu ja su jikinmu mu taimaka musu duk uban da ɗansa ya lalace ya bi hanyar lalama ya gyara shi a taimake su a agaza musu a tambaye su me suke da bukata don haka iyaye iyalin mutum iyayen mutum suna da tasiri ba karamin tasiri ba wajen taimaka masa ya samu gyaruwa a rayuwarsa birin usu ake cewa babu wanda ya fi tasiri wajen samar da tarbiyya ta 'ya'ya irin iyaye yau abin da muke da shi shine gadara ta haihuwa ‘ya'ya kan malam ga su ne da kasan jirowa suke daga sama ake jiko su malam mutum yana yin aure shekara ɗaya za ga an zube masa ɗa shekara ɗaya kun zama kuku yanzu mata duk shekara suke haihuwa malam ka shiga garin nan ka ga yara ‘yan ƙanana yamma yamma yamma yamma yadda ka ga ya juju da ma juju malam duka haifansu aka yi matasa samari suna nan ba za ka gane akwai matasa ba sai kashin filin kwallo yanzu nan duk da kuke tsaye kuke wajen wa'azin nan ba ku kai rabin filin kwallo guda ɗaya ba rabi ba ku kai ba musamman ana wani very important match akwai matasa akwai jari amma ku je kudu ku ga matasan kudu yadda suke aiki ku zo nan kasuwanninmu na arewa duk inda kaga inyamuri ya bude shago to za ga ya ɗebo yara matasa a garin su uku hudu biyar wallahi tallahi da wahala kaga suna wa zaman banza yanzu duk masu tsare-tsaren mutane masu shaye-shayen nan da wahala kaga an kamo wani inyamuri an ce maka gashi don shi yana ganin ya zo neman arziki malam duk inda ka gansu suna zuwa ne su nemi kuɗin su su rufa wa kansu asiri su taimaki kansu kuma su jawo ɗan uwansu a jiki ni kuma ni da kai yau abinda muke gani idan na samu sai dai in ɗauke ɗan uwana in jefa shi nesa in kai shi rana baran jawo shi inuwa ba ko kuma idan an jawo shi inuwan shi ma ya yi ƙoƙari ya kassara mai gidan nasa iyaye wajibi ne ku kula da tarbiyyar yayanku idan ana so a magance matsalar shaye-shaye da sace-sace kowane uba ya ja ɗansa jikinsa yanzu a garin nan ana na sha faɗa ana maimaita muna da matsalar 'yan kalare 'yan sace-sace 'yan waye amma ya kamata ku yi tunani akwai yaran da a cikinsu 'yan gata ne da uwarsu da ubansu tsakani da Allah mai ubansa ya masa ubansa yana da ikon da zai biya masa kudin jarabawa ya sama masa admission a jami'a ya tura shi ya je karatu wallahi ba zai yi ba muna kallo akwai iyayen da suna da rufin asiri suna da daman da za su buɗe wa 'ya'yansu shaguna mai ne wallahi yaron da ƙyar yake samun ya sojan haya na acaba ko ba ka bane ubansa zai iya taimaka masa yana da wani yayansa yana aiki a Abuja tun da ya tsallaka ya tafi Abuja yake samu ya auri wata jarmata ya tafi da ita ko a can ya auro ta ya bar dan uwansa a nan yana wahala da kire yake samun sojan hayan ajaba ba wai mashin din ba fa ya ita ce mashin din ajaba da dubu ɗari biyu da wani abu ina zai samu sojan haya sai ya je ya yi karamar murya wannan mai kokarin neman sana'a kenan amma fa da gatansa da uwarsa da ubansa kuma suna da hali wani ma shanu yake daurewa wani shaguna ne da shi wani noma yake yi amma ya bar 'ya'yansa sun lalace muna kallon 'ya'yan nan namu za mu basu daga ɗauke-ɗauke a gidaje ba ba musu magana muna ta haihuwa sai ga dara ƙara aure da haihuwa amma baka iya tarbiyyar 'ya'yanka ba kudin makarantar yara baka iya biya daidai da 'yan schools wannan private schools da muke da su yan dubu uku da ɗari biyar dubu biyar a tam dubu bakwai a tam wallahi malam sai ga mutum ya kasa biya wa ɗansa amma yana rike da wayan naira dubu ɗari da hamsin yanzu wannan akwai uzuri ya kasa biya wa ɗansa naira dubu bakwai a tam ya yi karatu yaransa ya gama zai zana jarrabawa ya kasa biya masa naira dubu ashirin ko dubu sha takwas da zai zana waye ko ne ko amma yana ɗauke da wayar naira dubu ɗari biyu zai burge a cikin abokanai yana hawa mota mai kyau ka duba wuyarsa da shaddar da yake ɗaurawa mai tsada amma baya iya ɗaukan nauyin 'ya'yansa jiya ta tara kuɗin bai amfana da kuɗin ba mutuwa ta zo ta riske shi a banza ka mutu a iska matar ka ta cinye gadon wani ya zo ya aure matar haka ne mana ku yi ta tara kuɗin da ya baka taimakon mutane ka tara ka fi ƙarfin gidan zama ka fi ƙarfin motar hawa ka fi ƙarfin rigar da zaka sa ka fi ƙarfin kujerar maka da umara ka fi ƙarfin abun hawa amma kuma taimakon mutane ya fi ƙarfin ka ka yi ta tarawa dai kana gasa da abokinka abokinka yana da miliyan ɗari a kan miliyan ɗari biyar miliyan ɗari kaza yanzu harka ce ake yi a account mutum in alat ɗinsa ya bayyana sai ga yana da kuɗi naira miliyan ɗari barkaɗe amma ka je ka ga uwarsa uwar da ta haife shi in za ka shiga ɗakinsa sai ka yi rukuni talauci kamar zai magana zani na kwarai da za ta sa tsohon na batul shi amma ɗanta ya tara miliyoyi ko yana aiki a babban ofishin gwamnati ko kuma yana harkar kasuwa kuɗi suna zuwa masa ko kuma yana can wani gari yana aiki a wani kamfani daidai da jam da ake cewa ana bin wasu mutane su taimaka wa samari matasa da ake da shi a yi karo karo a rinka biya wa yara kuɗin jam naira dubu biyar wani ya zo aka zo wurin sai ce da Allah ne kara takura mu aikin Allah yana da yawa ba zai bayar ba amma shi taimakon sa aka yi dan Allah yaran nan an musu adalci dan girman Allah ina so da tambaye ku idan yanzu a ce yaran nan a samu yara yan kalare da ake ce yan kalare a samu mutum ɗari kowannensu su gwamnatin jiha ko gwamnatin lokal government ta ba su jarin dubu hamsin hamsin a ce su rinka zuwa suna sayan gero masara wake a ƙauyuka suna juya kuɗin sannan a biya musu kuɗin registration da za su shiga jami'a ko a nan a garin ko a gombe da ala cikin mutum ɗarin nan za a samu mutum hamsin da za su dawo su ci gaba da kalare wallahi ba su dawo su yi ba a ce an sama musu a sai musu mashina sababbi mashina nan dubu ɗari nawa ne a ce a raba musu mashina a basu tunda kun zama masifa a gari kun zama bala'i a gari to bari gwamnati ta bada kuɗi ko masu kuɗi a yi karo karo a taimaka musu a sai wa mutum kaza mashin ɗin da zai rinka zirga zirga daga nan bakin kuros zuwa tashan magariya wallahi ba zai yi ba kwanan nan nan muna gaisa da mai wannan lami da wako nan na je gaishe shi yake gaya mu malama taimaka da addu'a ayi wa'azi yace an kawo masa rahoton wasu yara ƙanana on the age on the 15 on the 17 on the 18 on the 20 sun dauki makami shago irin wannan a fili suka je da makami ana kallo suka daga adda suka sassare na tsara aka baje suka ɗebi abin da za su ɗiba suka zuba aliyu suka zuba abu suka ƙara gaba to waɗannan yara ina za ka bincika da yawan su akwai wanda ko sakandare bai iya gama ba saboda ubansa tana kai ba da kuɗin da biya mai jarawa ku yi haƙuri mu faɗa wa kanmu gaskiya kar mu yaudari kanmu duk inda aka ci gaba haɗa kai ake a taimaki kai da kai mu taimaka wa kanmu da kanmu yanzu mutum yana so zai noma wallahi bugun taki na dubu takwas bai iya siya ba a shekarar guda gaba daya bugun taki daya ga gona ta ubansa ubansa ya mutu ya bar masa wallahi ba zai iya noma ba talauci ya masa cinko ba yadda zai yi a nan ina magana ne ina faɗa ne akan rashin tausayi rashin taimakawa ya taimaka wajen lalata tarbiyyar 'ya'yanmu ba zuciya ta rahama babu zuciya ta jin kai sai ka dan daga cikin waɗanda Allah iza akwai ɗaiɗaiku sanannu ne a garin nan wallahi an san su masu taimako ne Allah ya san adadin mutum nawa ya ɗauka daga nan ya kai shi Abuja ya sama masa aiki Allah ya san mutum nawa ya ɗauka ya sama masa ɗan sanda ko suka sama masa ɗan sanda mutum nawa suka yi wa hanya suka sama masa aiki a state government akwai ɗaiɗaiku masu taimakawa amma akwai gololi Allah ya ba su sun zama gololi sun rike kuɗin su ba sa taimakon kowa wannan yana da tasiri so wajibi ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi idan gida ya taimaka to sannan makaranta kuma malaman makaranta kuma ku ji tsoron Allah akwai malaman secondary a cikin ku ai akwai malaman primary school a cikin ku ai a dinga samar da programs da tsare-tsare na wayar da hankalin yaran nan da bayani akan illolin shaye-shaye da ɗauke-ɗauke a dinga sa debate a dinga sa kuɗi cewa ga dubu kaza duk wanda ya je wani research mai kyau akan illoli na shaye-shaye da ƙwayoyi da tanawulin mukhaddirat ake cewa za a ba shi kyautar kaza a rinka ɗaukowa ƙwararru gogaggun likitoci da suka san illar waɗannan shaye-shaye da yadda yake yi wa ɗan adam illa a rayuwarsa ana yin lacca ana program a makarantu wallahi zai rai ƙwarai da gaske hukuma tana da damar da za ta iya taimakawa mu ne yanzu a sanin mu a wannan shekarar dai ba mu da musibar da ta wuce wannan kayan dauke dauke shaye shaye hukuma ta sa hannu jagororin al'umma sa hannu wato ba duka da kamawa da daurewa da sawa a kurkuku shi ne zai magance matsalar ba za a daka za a kama za a daure za a zuba a kurkuku kuma wasu za su ci gaba da yi a ya kamata a gane me yasa ake yin abu yanzu misali an kama wani an masa shegen duka saboda yana shaye shaye ko yayi kalari ko abu to aina ya samu kwayar da ya sha aina ya samu kwayar da ya sha aina ya saye ta abuja ya je sayo ta kaduna ya tafi ya je sayo ta a garin su ya saya ya kamata a bincike ina ake sai da kwayan nan idan aka dakatar da aka daɗe shigo da kwayar aka daɗe shigo da kwayar to za a rage percentage na masu shan kwayar da yawa saboda bai da kuɗin motar da zai je gombe je siyo ta tun da bai da kuɗin motar zai je siyo to zai haƙura da shan kaga an rage amma in ya san da ƙaramin kuɗinsa bashi ma za a iya bashi ko kyauta a ce ya biya daga baya tunda akwai kwastomomi akwai giloli wanda suke sayar da ita to dole a rinka samun tazayu a rinka samun karuwa saboda hadarin kwayan nan fa kasar saudiya ta kafa doka cewa duk wanda aka kama shi ya shigo da kwaya kasar saudiya gaba daya hukuncinsa kisa kisa kwanan nan kuna ji yarinya ce budurwa aka yi mata shari daga airport na kano aka sa mata kwaya aka kama ta a jidda yarinya ce karamar yarinya tun tunin da ido na naga ambasadan mu a can yana magana yace suna nan yan najeriya da aka kama sun shigo da kwaya an yanke musu hukuncin kisa a kasar saudiya bila adadin saboda wannan kwayar da yanzu nan wani yake sai ta shagon inda ake yi da gaske kashe mutum ake yi wanda aka kama shi ya kawo ta kisa ne hukuncin sa yarinyar nan malam bala'in duniya ya haɗu mata malam aka yi ta rubutu aka yi ta magana shugaban kasa da kansa sai da yi magana hukumar saudiya cewa yarinyar nan a ɗaga mata kafa a kyale ta duk da mun san dokar ƙasar ku ne duk wanda ku kama da kwaya kashewa kuke yi amma wannan yarinyar sa mata aka yi aka yi bincike aka kama wanda suka sa mata kwaya a airport sauran fa da basu da basu wanke kansu ba suna nan a kurkuku an riga an yanke musu hukuncin yanka su za a yi sun tsaya suke yi taro suke yi a fili a zo a kewaye ana ɗaukar hoto ana kallo mutum ya zo da zararren takwabi a ja masa aya ta alkur'ani masu yaɗa farɓanna masu yaɗa fasadi hukuncinsu a bayan ƙasa ƙasa an yi kattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard aja aya yaji a daure shi gadon bayansa haka a rufe mai fuska wani ya samu nan gadon bayansa da sababi can ya yanke wuyansa sai dai kaga kan- kan ya faɗi yana cin ƙasa wallahi saboda ƙwaya kisa ba za ka taɓa ganin wani yaro wai a saudiya ko waye wai ka ga wai dan ƙwaya ba na'am samarin su matasa suna suna yan abubuwan da suke yi amma wai mutum wai ya bugu wai ya abun nan sai dai a gidansu ya je har haɗa ta yi amma ba wai dai don sayarwa ba da tsaya da ƙwaya da tsafi tsautsayi ya sa aka kama ka da wani abu na kayan tsafi kwananka ya tsare wata rana mun yi tafiya a madina muka yi tafiya a yayin kudin madina muka sauka wani ɗan najeriya tare shi muka sauka ya aka yi aka ashe ya ɗebo kayan layu layu ya ɗebo a jakarsu sosai da fatar ga dangare da fatar ga dondoniya da bayan maciji da irin wannan bayan zomo da irin wannan tarkacen magunguna ɗin nan da ake yi, masu shagen wari wallahi malam da aka zo aka buɗe larabawan nan suka zo suka ce suka ce subhanallah haram haram haram hana sihir hana sihir wallahi mutumin nan an kama shi karshensa in ba bayani yayi sosai ba suka fahimta ba wallahi sai sun kashe shi saboda me duk abin da zai iya taɓa rayuwar ɗaya daga cikin 'yan ƙasarsu addininsa dukiyarsa lafiyarsa tunaninsa hankalinsa ba sa bari a kawo musu amma ni da kai ba mu damu ba mutum zai zo yana yin abu bai damu ba ka manta za ka faɗi ka mutu ‘ya'yanka da jikokinka sai sun girbi bala'in da kai wallahi sai sun girba duk wanda ya kulla sharri a cikin al'umma ya shirya girban wannan sharrin ai yanzu bala'in da ake fuskanta ai wasu ne suka yi tsaye suka gama ai akwai kasu guma mun yan iska da suka yi iskancin na suka gama yanzu ga shi nan jikokin sun dauka suna yi amma ya amal misal da rashin khairan yara wa man ya'mal misal da rashin sharran yara masu kudi suna da damar da za su taimaka su bayar da dukiyarsu dan a rage wannan fitina sannan kuma malamai su ma suna da damar da za su iya taimakawa kamar yaya za su taimaka ta hanyar wayar da kan mutane da hanyar usuli mai kyau wa'azi mai gamsarwa kullum ina faɗa ina mai ta yayin da naka ya lalace kada ka yi amfani da usulin cin mutunci da zagi da wulakanta abu zai fahimce ka a yi masa bayanin hadarin abu a nuna masa illolin abu a nuna masa ana son su so ake ya gane to wannan zai sa ya gane kwarai da gaske wai me yasa yau ƴaƴan mu suke fada a cikin shaye-shaye da sace-sace dalilai ne kamar haka ga sunan abu na farko koyi da abokanai ko ɗanka na kirki ne idan ka bashi yana koyi da abokanai to za su yi mai tasiri kowane irin zunubi ne ake aikatawa wallahi tallahi malam zai aikata yanzu a garin nan fa kowa ya sani ba akwai yan luwadi ku bari gida ne kayan gida ne mu gaya kan mu gaskiya akwai mutanen da sanannu ne an sani jagorori ne na luwadi suna farautar yara matasa suna luwadi da su suna biyan su kuɗi suna amfani da talaucin yara suna luwadi da su mutum ya bar matarsa ta sunna da yan mata nan bila adadin barkace sun kasa samun mai auren su mutum ya zo yana neman namiji innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa an dawo mana da aikin mutanen annabi lutu luwaɗi lutu wanda da shi Allah ya halakar da al'umma ya kifar da ita al'umma ce guda ta annabi lutu aka kifar da ita da Allah aliha qatila amma yau wani aikin su kenan har kungiya ce mai zaman kanta sai luwadi namiji ya kwanta da namiji wanda hukuncin mai luwadi kamar yadda malaman fikihu suka faɗa hukuncin sa kisa wanda aka kama shi yana luwadi a sa shi a kofar fada a sare wuyansa shine hukuncin sa na addini imamu shafi yace hukuncin luwadi ya ma hukuncin sa amma yau wannan zunubin ya zama ba komai ba wallahi ina gaya muku da namiji yana daukar ciki ko da kun ga maza masu ciki da yawa a garin nan rabe rabe za ku su duma duma mutum yana yawan ciki Allah ya kaddara kawai namiji ba ya daukar ciki kuma abun tausayi sana'a aka mai da wannan wani likita wani likita da yake wannan aikin yana taimakon wannan kungiya ya tuba shi musamman aka ɗauke shi idan an yi barna an yi ruwaɗi shi yake ba da 'yan kwayoyi da magunguna saboda infection saboda kamuwa da cuta da waye da sauran wallahi malam tuba ya zo yana bayani yace yanzu ni in je in kare rayuwa ta an karanta likitanci a ɗauke ni a wannan kungiya ana biya na kuɗi dubu ɗari kaza a wata ina yin allurai da magunguna ga 'yan luwaɗi yace na duba na daina yace mu gaya muku sirrin shine yara suke nema 'yan shekara goma sha biyar sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ya ce galiban in yaro ya kai shekara ashirin ashirin da biyu kai ashirin da biyar kamar ya ne ba ƙananan yara aka so a yi ya ce sun fi daɗin sha'anin abu idan ka ga an yi da babba to sai dai ta hanyar tsafi da neman biyan bukata dan ana yin tsafi da luwaɗi nuru cewa idan kana neman mulkin kai dawama to ka rinka kwanciya da namiji kasuwar da kake kasuwanci in kana so ta tabbata jari ya tsaya maka ka rinka kwanciya da namiji zunubin da Allah ya halakar da al'umma guda mun mai da shi ya zama ruwan dare ba komai ba daga yaron ka in kai in ka kuskure yana zama da masu irin wannan abin to shikenan zai kamu da wannan ciwo virus ne duk wanda ya shiga ya kamu shi kenan da an yi wa yaro sau daya sau biyu ya saba nan gaba da kansa zai kai kansa ga kuɗi da ake bayarwa daga cikin alama yadda ake gane tsarin luwaɗi a cikin mutane duk wanda kaga kana wasa da shi yana kokarin taba ma gaba to dan luwaɗi ne ko da wasa ko a cikin abokanai ko irin kokawa ko ana wani abu haka sai ga kokari yake hannunsa ya kai wajen al'aurarka ko kuma yana kokarin taba maka bayanka ko yana shafa maka gadon bayanka haka to alama ce na ɗan luwadi ko yana sha'awar ya ga yana rungumanka in kwanciya ne yana so ya rinka haɗa jiki da kai to alama ce na ɗan luwadi mata kuma masu madugo ɗan lesbian lesbianism mace mai neman yan uwarta mace yan mazugo yanzu gida gida suke bi gida gida ka san yadda ake gane su sai mace ta je ta samo kayan bacci mai kyau ta siyo wacce ake so a yi barna da ita sai ta je ta samu kawace sai ta ce ga wannan kayan bacci ko za ki gwada na kawo miki ne tunda yar uwarta mace ce sai ta sake jikin ka cire kayanta ita kuma tana kallon ka tana sha'awar ta yadda namiji yake sha'awar mace wallahi haka ita ma za ta sha'awar yar uwarta mace a takaice ita za ta sa mata wannan kayan daga nan shi kenan sai ta rika kama ta tana rugumar ta tana mata barna akwai matan da yau mazajen su ba sa iya gamsar da su kamar yadda yan uwansu mata suke gamsar da su gida gida ake yi ana tallatawa kai bari ga muku wani abu guda kun san cewa a kasar nan ana sayar da al'aura ta namiji al'auran namiji mai roba wanda ake sa mata soket din wuta tana aiki akwai kuma lokal wanda ake yin ta ta roba ana sayarwa mata duk wani abu da ka sani na barna da za a saba Allah mutanen mu zai they are expert on it sun kware ko ka san cewa ana sayar da al'auran mace a yau ka san da wannan za ka je ka saye shi ka jona shi a soket ɗin gadonka ya biya maka bukatar ka ko ka san yau ana sayar da mutum mace wanda za ka ajiye ta ka ika yi aure ka ajiye ta mutum ne na yar bebi fatuwa da ita baturiya da gashi a jikinta da komai da komai magana ne kawai ba ta yi za ka ajiye ta a gadon ka kana lullube ta da bargo kana biyan bukatar ka da ita ko kun san ana yin wannan a kasan nan ko kun san akwai wanda yake da mata hudu amma bai da lokacinsa an tara masa samari zara ta matasa guda goma sha kaza yau yana tare da wannan yau yana tare da wannan ko kun san a kasan nan akwai wanda ko tafiya zai yi saboda tsabar ya kware akan harkar wadin nan sai dai ya dauki da namiji ya tafiya da shi a maimakon ya tafi da matarsa ta aure sai ya tafi da namiji ya tafi da shi hotel ya je na kwana da shi kai ba zan ga muku wata musiba da ta faru wani dan wani malami yake bayani mai dawa daga cikin tsafe-tsafen da ake akan harkar luwaɗi din nan wani ba Allah ya kace masa yana son mun yana so ya ci nasara akan abinda abinda yake yi kasuwancinsa mulkinsa sarautarsa to ya nemo yaro mahaddacin alkur'ani ya yi luwaɗi hakan ya nemo yaron mahaddacin alkur'ani aka yaudare shi da kuɗi ya kwanta da shi ya koma wajen bokan sai ce a'a bai isa ba tukun da sauran aiki ka biya masa kujeran umra sai ka tafi da shi ka je ka yi luwaɗin nan da shi a cikin makka kuma a kusa da gindin harami ka nemi hotel ɗin da ya fi kowane hotel kusa da harami ka yi luwaɗi da shi a wurin to shi ne za ka samu biyan bukatar kuma hakan aka yi ya ɗauki yaron ya biya masa kudin umra ya je shi ya kama hotel kusa da harami a hotel inda suke gidan gindin harami labule kawai za ka daga za ka hango har cikin harami har ɗakin kawo za ka hango da aka yi bude wannan labulen ya kwantar da wannan yaron ya yi luwaɗin da shi ga shiga tsakaninsa da harami kawai fence ne kawai ya yi kuma zancen ya yaɗu shi ne yanzu kai ma kake jin labari duka wannan mutanen mu ne suke aikata jama'a na so in tambaye ku kudaje idan Allah ya jarabe mu da kidnappers ya ya zalunce mu idan Allah ya jarabe mu ana zuwa ana sace mu ana sai da mu Allah ya zalunce mu ne wannan zunubin ina za a kai shi zunubin da Allah ya halakar da al'ummar da ta gabata ku yanzu kuna yi rashin gaskiya ya mana yawa sabon Allah ya yi yawa muna ta tare yaya muna haifansu ba ma musu tarbiyya kowa sai ya ɗansa ya yi ta abokantaka da duk wani wanda ya ga dama an gama boko haram ko to wata sabuwar boko haram din kuma ta canja riga ta zo babu kuma wanda ya fari ɗazun nan wani yake turo mu yake gaya mu yake cewa malam ya ba hanyar abuja daga kano zuwa abuja daga kaduna zuwa abuja gabaki dai hanyar nan yace a cikin motoci ɗari billahi azimu motoci casa'in da wani abu gaba ɗaya sai dai motar haya za a gani daidai ko an daina bin hanyar gaba ɗaya saboda kana tafiya da mota taka private ta mota za a kame ka kai ta hayar ma sai a tsare ku gaba ɗaya a zuba ku a ce ku shiga daji an kama ku yanzu mutane su jirgin ƙasa suke hawa jirgin ƙasa ma kowane tarago na jirgi guda ɗaya akwai ɗan sanda uku hudu da soja da bindigogi kai an yi lokacin da tsakanin abuja da kaduna din nan da helicopter ake raka wannan train din jirgin kasa da helicopter saboda zai iya yiwa a dafe shi malam mutane da yawa su ba sa kwana a gidansu yau in za ka tafi kasuwa kana su duba hanya wa yake biyo ka dan uwanka zai iya shiryawa da kai a yi cinikinka ya ce ku kama shi yana da kuɗi in kun matsayi shi za a samu miliyan kaza miliyan kaza na wani miliyan kaza ta kuce dan uwanka ne ko abokin ko makoci ko dan garin yau riga mai kyau na mutum yana jin tsoro in zai yi tafiya a sa riga ba ya yiwa sai dai ka samu wata masanciyar riga ka yafa mai kiba ko dama sai abin da Allah yi dan wani bawan Allah gyaran rediyo yake amma fa kosashe ne talaka miskini gyaran rediyo yake suka tsare shi a hanya suka kama suka ce a mun samu kuɗi yayi sun gan shi a goshe ya ce wallahi tallahi kumburi ne baki ba bane na wadata suka ce sai an bada miliyan kaza malam a duniya ya ce abin da ya mallaka bai wuce dubu uku ba haka aka yi ciniki aka yi ciniki daga miliyan goma aka yi ciniki aka yi ciniki aka sauko har ya zo dubu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin ɗin ma aka gama duk danginsa gaba ɗaya talakawa ne suka kasa halitta da kyar wani ya taimaka aka ba aka ba da kuɗin kuma da aka je aka karɓi kuɗin kuma aka kashe shi to in mun tuno wannan bala'in da muke ciki to mun tuno kuma zunuban da muke aikata kuma idan wani a gida yana shan kwaya to ba mamaki dan gidan ya koya kenan akwai akwai akwai koyo daga yaya ko daga nan uwa duk wanda ya bar gidansa yara suna shan kwaya bai hana ba to ba mamaki ya penetration ya shiga cikin sauran yayan gidan mummunan mu'amala da iyaye suke wa yayansu yana taimakawa wajen samun yan kalare a cikin gari uba ya zama baya tausayin ɗansa duk abin da yaro ya yi zagi hantara da cin mutunci da wulakantawa lokaci yayi da ya kamata mu matso da ƴaƴan mu kusa da su mu tausaya musu mu gyara musu ɗabi'un da yake da musu munana sannan kuma lalacewar iyaye tana taimakawa kwarai da gaske idan uba ya zama lalatacce dole kansa ya lalace shi ma ba abun mamaki bane sannan kuma samun sabani tsakanin uwa da uba yayin da ɗaya waye gari ya ga ubansa yana dukan uwarsa to ba mamaki ya shiga duniya ya waye gari ya ga ubansa yana tafke mamarsa da duka wallahi zai bosu ya ce kai ni ma gundun zama ɗan iska kawai akwai yaron da ya zo waje na ke gaya mai ce malam daga gari ka zanuru yana cikin bacin rai yaro ne matashi ya ce malam na zo ne fata wallahi ina gaya ma malam sai na buge babana wata ran na ce a'udhu billah bai faru ya ce malam kawai mutumin nan sai zai samu mahaifiyata ta a gaban mu a cikin gida yana ban da ita yana dukan ta mama mu tana kuka tana kuka yana dukan ta ya ce wallahi sai na rama mata yanzu wannan yaron ji abin da ya zama akwai abin mamaki in ya ɗauki bindiga wata rana ya harbe uban nan ba wajen ya yi daidai ba kana tsammanin ba ba dalili ya sa ya haka ba dan wannan yaron ya je yana shan kwaya a wani abu dan yaron nan ya dauki makami ya je ya tsare wani ya sare shi ya ce ba shi waya akwai wani mamaki to iyaye ku haɗa kawo kanku a gidanku ku rinka zaman lafiya a junanku ba daidai bane ana faɗa tsakanin wance da wane a gaban yara bayan wannan mutuwar iyaye ma tana jawo matsala kun ga mutuwa din nan masifa ce wallahi yayin da mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa ba mai kula da su ba mai taimakon su billahi azim ina ga muku babban dalili ne da zai taimaka wajen samar da tashin hankali da damuwa da ɓacin rai wajen ainihin wato wannan matsala abu na ƙarshe ya koyan uwana abin da zai kawo mana maganin wannan matsala shine koyon sana'a da aiki yayin da mutane suka zama sun samu sana'a sun samu abin da za su yi an raba su da aikin yi wato an raba su da zaman banza to wannan yana da tasiri wajen samar da zaman lafiya Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani zaburar da mutane akan su sana'a a aiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu a cikin hadisai masu tarin yawa kai har an buga mana ma misalai na annabawa duk suna da aiki yi yanzu annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu sana'arsa yana yin kera jiragen ruwa ne annabi nuhu zama yake masassaki ne kamar mai sassakan turmi kamar mai sassakan tabarya sana'ar annabi nuhu sassaka qur'ani ya bada labari akan wannan wasa'il fulka bi a'yunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون annabi dawud alaihi salatu wasalam makeri ne ka san me kira ne makera to annabi dawud makeri ne ka iya cewa annabi dawud mai wanda ne kaga annabin Allah bai zauna zaman banza ba yana da sana'a yana da aikin da yake annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bayar da kansa kwadago aiki shekara goma yayi yana yi wa wani aiki dan ya bashi ɗa hakan kuma yayi inni uridu an unki haka ihdabna tayyatayn ala an ta'jurani thamaniya hidat haka annabi Musa ya shekara goma yana aikin karfi yana taimakon wani dattijo saboda ya bashi da annabi zakariya kafinta ne annabi zakariya kafinta ne katako yake dauka ya buga yayi tebur yayi benci yayi abin zama yana samun kuɗi da zai ciyar da iyalinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiwon dabbobi yake ya yi kiwon dabbobi ya ce kuntu ar'al ghanama li ahli makka ta ala qarari na yi kiwon tumaki da dabbobi ga mutanen makka akan kuɗi da suke gyara ashe samun sana'a zai taimaka mana wajen rage zaman banza da shaye-shaye da barna da ta'adi da yaran mu suke aikatawa to da karshe ni yana ba da shawara kamar haka dole ne iyaye su riƙe ƴaƴansu su kula da su jami'ai da hukumomi a ɗauki mu'amala mai kyau na amfani da babi na nasiha in an kama mutum ba wai a kai shi kurkuku kaɗai ba a nemo malamai su yi masa nasiha akan haɗarin shan kwaya kafin a kai shi kurkuku a ɗaure shi kar a zo a sa shi a ofis a yi ta dukansa kawai a je a ɗaure shi ana gadara an kai shi billiri zai je shekara biyu uku ya dawo ya zama ya haɗu da manyan barayi sun koya masa sata babban sata amma a nuna masa a haɗa shi da malamai a haɗa su gogaggu ƙwararru da za su yi mai nasiha sannan masu kuɗin mu mu rika taimakon juna mu rika taimakawa gajiyayyen mu samarin nan matasa a rika sama musu aiki wani a tura shi dan sanda wani a masa hanya ya je soja yanzu a kudu abin da suke wallahi ma nan majalisa guda daya sai ya ɗebi samari matasa a constituency ɗinsa mutum hamsin ko mutum ɗari a zuba su a luxurious bus a tafi da su inda ake recruitment na soja ko dan sanda wallahi sanata da kansa zai zai raka yaransa dan majalisa da kansa zai je raka yaransa ya ce a ɗauke su Najeriya shi kuma sai a ɗauke su yaran mu da muka tura suka je soja sun gaya mana suka ce gashi nan muna ganin motoci daga kudu suna zuwa jami'an su na siyasa suna zuwa amma da wahala ka ga dan arewa ya ko mutum ɗaya ko biyu cewa a raka shi in ka ci sa'a ya baka nan in ka ci sa'a kafin ka same shi sai ka yi wata biyar baka same shi ba waya ba sa ɗaukan waya in sun zo da daddare da tun gida suke shigowa gari ka zaɓe shi lokacin da yake neman kuri'arka ya yi yawo ya daga babban riga ya ce a zaɓe shi ko ba ka bane lokacin da ya ci kuri'a idan zai shigo gari sai ya samu bakar mota cik ya canja mata lamba ko ya nemi motar abokinsa da ba za a gane shi ba da bakin gidan sai ya shigo ya harkar da zai yi ya ba da dan abin da zai bari wanda zai bari kai kuma ba a so a ganka kuri'a ka ta zama amfani amma shi Allah din sai yana shiga masa aljihu shi abin da yake damu kuma ma shi ne kanmu kuma wani maganganu ne ba a so a faɗa sai a ji ayi kaza ayi kaza dole mu ta faɗa wallahi wallahi dole mu faɗa fatan mu a gyara kawai mu zama masu kishin al'umma mu masu kishin jama'a ku kuma samari matasa ku ji tsoron Allah ku daina wannan aikin mummunan aiki kalaranci dabanci zubar da jini shan kwaya zinace zinace tsare yan mata bai halatta ba haramun ne kamar yadda na muku bayani yanzu nan aka nuno a facebook a whatsapp aka nuno wani yaro ya tsare wata yarinya akan ta bashi waya billahi azimu yarinya nan bata bashi waya nan ba yanka rago ya mata yadda ake yanka rago haka ya sa wuka ya kwantar da ita tana ihu yana yanka ta saboda zai karɓo waya a wajenta haka aka yi yayan ta ya ɗauki hoton ta ya tura a asibiti ya ce gashi nan abin da aka yi wa yan uwata a kan waya wayar da baka wuce dubu goma sha biyar ba yau yanzu a garin nan akwai titunan da baka isa ka bi tsohon magarba sai ko dare ne akwai lungunan da baka isa ka ba ga faɗa na kabilanci da gargajiyanci dan gari da dan gari wai dan wancan unguwar ya zo ya ɗauki makami yana faɗa da abokinsa dan wannan wannan wani irin jahiliya ne wannan wannan lokacin sai mun kai ake wannan abu lokacin su wane ne ake wannan abu amma ba lokacin da ake akwai musulunci ba kuna sallah kuna azumi kuna da qur'ani kuna da hadisi kuna da iyaye kuna da malamai kuna da jagorori mutum ya zo ya dauki makami wai ya je unguwa kaza wai an ga dan unguwa kaza ya zo wai a dauki makami a sare shi a kashe har kisan kai an yi a garin nan an zubar da jini a huda cikin wani a fata cikin wani da kwalla duk wanda ya kashe wani bin dahil azimu dan ya kashe shi daga kai ji Allah na afa wa mun ka tara mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha dan wuta ne har abada ji Allah na afa ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kame kuma jini yana da hadari jinin mutum wallahi ko kaza ce ta kashe kana cikin hadari ballantana dan adam ka fasa cikin wani wallahi yana bin ka bashi Allah gyara halin mu Allah sa aljanna ce makomar mu Allah ji gan iyayen mu ya Allah ka shirye mana da matasan mu ya ubangiji ka shirye mana da masu halin mu ya ubangiji duk wanda aka yi magana a kansu suna da laifi akan wannan abun Allah ka taimaka lalle kalarancin nan da dabanci ba yaran nan ne kadai suka samar da shi ba akwai wanda suka taimaka wajen samuwar wannan abu ko muna so ko ba ma so ko da daɗi ko ba daɗi sai mun yi haƙuri mun karɓa mu gyara masu hali su taimaka gwamnati ta taimaka iyaye su ja yayan su cikin su hada za ka ga an samu gyara mun ba haka ba kuma Allah ya sauke اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحد روضة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار يا الله marasa lafiya cikin mu ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su ya ubangiji marasa sana'a ka ba su sana'a da zasu dalibai masu kokarin jaraba ko masu jaraba Allah ka taimake su ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan kasa ta mu bala'in da yake tinkaran mu na kashe mutane da zubar da jini yan uwan musulmi da suke jihar Katsina yan uwan musulmi da suke jihar Zamfara suke cikin halin wayo Allah da waɗanda suke jihar Borno da wanda suke jihar Yobe da wanda suke cikin Adamawa suke cikin tashin hankali ya ubangiji dan albarkacin wannan azumi Allah ka kawo musu tallafi ya Allah wanda suke waɗannan ayyuka Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su Allah ka ganar da mu gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi